أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu tarin albarka da muka haɗu a wannan masallaci na markazul imamil Bukhari, littafidil Qur'ani wa dirasatil Islamiyya barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta Lahadi mai tarin albarka, rana ta 25 ga watan Jumadanil Ula, hijirar babban jakada annabin tsira sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma shine daidai da 16 ga watan
innal hamdalillah ga watan nawa watan novemba miladiyya aihuwa isa danna na maryama alaihi salatu wassalam 2025 a wannan masallaci na markazin imam bukhari littahfiz alqur'ani wa dirasat alislamiyya dan ci gaba da karatun littafin mu bulughul maram min adillati alahkam wallafar al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama zamu shiga sabon littafi kitabus salat kitabu salat za mu tashi farkon babi babul mawaqit a lokacin da al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya kare daga kitabu tahara wanda shine sharadi na ingancin sallah ya ambato hadisan da ke da alaka da at-tahara sai ya shiga ambaton as-salat ita kuma as-salatu a lugar larabci ita ce addu'a'u kamar faɗar Allah ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim salli alaihim ay ud'u lahu ana nuhin ka masu addu'a ka roƙa masu Allah da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ga wanda ya bada zakka cewa Allah ya masa albarka kuma Allah ya karba masa kamar yadda limamu ahmad ya fitar a cikin musnad shi as-salatu alaihima abu dawud ya fitar da hadithin da ibnu majaha akan yi ma iyaye addu'a as-salatu alaihima ai addu'a alaihima yi ma iyaye addu'a kaga kenan wannan yana nuna cewa yi ma iyaye addu'a kamar yi musu sallah ne akan lugan larabci amma a shari'ar musulunci idan aka ce as-salatu هي أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وسزنتتكا ني دا أيكا وإن دا أكي فارا ودا الله أكبر أكاري سدى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله kenan sallah tana da haƙiƙa guda biyu haƙiƙa lugawiyya wanda tana nuhin addu'a da haƙiƙa shar'iyya wanda yana nuhin ayyuka da zantuttuka waɗanda suke keɓance ana fara su da kabbara a ƙare su da assalamu alaikum sallah rukuni ce na biyu daga cikin rukunin musulunci bayan shaida ba abin bautawa da cancanta sai Allah a kan hadithin da al'imamul bukhari da muslim suka fitar da shi wanda an yi ittifaki a kan shi zai muyi bayanin mai ake nuhi da muttafaqun alaihi buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat sai aka ce a tsaida sallah kaga sallah rukuni ce ta biyu bayan shaida ba abin bautawa da cancanta sai Allah kuma wannan sallah a hadithin jibril wanda annabi sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo ya tambaye shi hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi ce akhbirni anil islam sai ce al islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah ka tsaida sallah kuma sallah tana da muhimmanci ƙwarar gaske wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin mu'az ibn jabal annabi yace innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa inhum ajabuka lidhalika fa a'limhum anna allah aftarada alaihim khamsu salawat khamsa salawat allah ya farlanta musu salloli guda biyar fil yawmi wal layla a ini da dare wannan hadisin shi ma al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi an farlanta ma annabi sallah a garin makka kafin ya yi hijira a daren lailatul mi'raj lokacin da Allah ya yi mi'raji da annabinsa zuwa ga sama aka farlanta mai salloli guda biyar a can sama wanda suka wanzu a shari'ar musulunci a bisa doron ƙasa sallah tana da makana domin Allah ta'ala ya gayi inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance ga mumini wani abun farali ne wanda ake sama lokaci tana da mahimmanci da haka malam qurtubi yake cewa inna salata khatruha azimun wa babuha khussa biha ulumun qad jumi'a taharatu al-a'dha'i alfun bila shakkin wa lam tirai yace lalle sallah sha'aninta yana da girma inna salata khatruha azimun ay sha'nuha azim sha'anin sallah yana da girma wanda babin sallah kadai an keɓance shi da ilimomi mabambanta ta tattaro tsalki na gabbai tsalki na kaza da kaza da kaza wanda duk wanda ya bar sallah da gangan ko ya yi musun wajabcin sallah ya ce bai yarda wajibi ce akan kowane musulmi ba to ya kafirta ga da ijma'in malamai ana neman ya tuba in ya tuba fa biha wa ni'mat wa illa qutila murtaddan za a kashe shi a halin wanda ya ridda Allah ta'ala ya kare mu wasu malamai kuma suna ganin cewa ya ya kafirta kafirci wanda ke fita daga milla kamar al-Imam Ahmad da sauran jama'a na al-muhaqqiqai irin su al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da sauran malamai waɗanda suke ganin hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ganin bainal abdi wa bainal kufri aw shirki tarku salah tsakanin bawa da kafirci ko kuma shirka shine kawai ya bar sallah da ya bar sallah shikenan ya kafirta a hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi annabi ya ce al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala alƙawalin da ke tsakanin mu da kafirai ita ce sallah da mutun ya barta kenan. kuma sallah tana da muhimmanci ƙwaran gaske wanda har Allah ta'ala ya bayyana cewa ga waɗanda za su shiga cikin wuta saboda ba sa sallah ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wannan shine bayanin abin da ya shahi ta'arifin as-salat mala yace babul mawaqit babin da zai karantar da mu lokuta al-mawaqit da lugar larabci jam'i ne mufradin shi miqat shine wani iyaka daga cikin ababen da ake yankewa ake iyakancewa ya rabu gida biyu akwai miqatun zamani akwai miqatun makani akwai mawaƙitun zamaniyatun akwai mawaƙitun makaniya su kuma almawaƙitun zamaniya su ne al'auƙatun lati haddadaha Allahu li ada'il ibadati fiha lokutan da Allah ta'ala ya iyakance don a yi ibada a cikinsu alhajju ashhurun ma'lumat kaga Allah ta'ala ya ce hajji watanni ne sanannu idan ka yi hajji a watannin nan waɗanda ba sanannu ba to ka samu matsala haka ita ma sallah kitaban mawquta wani farali ne abun sama lokaci idan kai sallatan a lokacin da Allah ta'ala bai farlanta ba ko kuma a lokacin da ba Allah ya ce ayi sallah a wannan lokaci ba kai aikin banza ana son idan za ka yi wannan ibada ta sallah ka yi ta a daidai lokacin da Allah ta'ala ya ce a masa wannan ibadar da haka ta'ala sai ya haddada lokaci na kowace sallah إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون دوك إرى إرى وإن آيوي دمك من تنسو وإن دكينونا لوكة سنة الله تعالى إذا تدمو عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم wannan hadisin hadisin abdullahi bin amr wanda mun yi ta'arifin shi a karatuttukan da suka gabata radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya kara masa yarda shi da babansa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yace waqtu dhuhri lokacin sallar azhar idza zalati shamsu idan rana ta karkata bi ma'ana lokacin sallar azhar yana shigowa ne bi zawali shamsi an wasati sama rana ta karkata daga tsakiya to daga nan lokacin sallar azhar ya fara wa kana dhillu ar-rajuli ka tulihi in wa mutun tazam kamar tsawonsa malam yahduri al-asr matakan lokacin la'asar bai zo ba kenan lokacin sallar azhar tun daga lokacin da rana ta karkata shine har lokacin da inwan mutun za ta zamko tumkacin sa to daga lokacin nan shi ma lokacin la'asar zai zo su tafi tare kamar hadifin jibril wanda alaihi salatu wassalam ya zo ya gwada ma annabi sallah yadda ake sallah imam malik ya fitar da wannan hadifin jibril ya zo rana ta farko ya sallah ga annabi da annabi a lokaci na farko na sallah azhar ga gobe sai yayi sallar la'asar a wannan lokaci wanda yayi daban da na jiya to sai ya yi ta a daidai lokacin da inuwan mutum za ta raba za ta yi daidai wa daidai za ta yi daidai tsawon shi kenan shi kuma mun ga yadda ake gano inuwan mutum a wannan majalisi ba ɗaya ba biyu ba wa waqtul asri ma lam tasfarra shamsu shi kuma lokacin la'asar shine har matukar rana ba ta yi fatsa fatsa ba wa waqtul maghribi ma lam yaghib ash-shafaq shi kuma lokacin sallar magriba shine lokaci lokaci na sallar magriba har matuƙar gajimari bai ɓace ba shi ake cima ashafaqul ahmar gajimari wani jajaja da yake hituwa bayan sallar magriba to da wannan jajajan ya ɓace to lokacin sallar magriba ya ƙare lokacin sallar isha ya shigo waqtu salati al-isha ila nisfi al-layl al-awsat shi kuma lokacin sallar isha'i shine har zuwa rabin dare na tsakiya wa waqtu salati subhi shi kuma lokacin sallar asuba min tulu'il fajr tun lokacin da alfijiri as-sadiq na gaskiya ya kullo ma lam tatlu'i shams matukar rana wata kullo ba lokacin sallar asuba ne wannan hadisi rawahu muslim al-imam muslim ya fitar da shi to kaga wannan bayani na lokutan sallah ayi ma shi fayyace lalle babu shakka sai wanda la yantiqu anil hawa wanda baya waɗin sarran shi in huwa illa wahayu yuha ma huwa illa wahayu yuha babu abin da zai fito bakin annabi face wahayi ne da Allah ta'ala ya masa da haka jin wannan bayani a ce lokacin sallar azahar kaza lokacin sallar magriba kaza lokacin sallar isha'i kaza lokacin asuba kaza lalle ko shakka babu da kaji wannan bayani ka san wanda ke yin shi wanda ke karɓar wahayi ne daga ubangiji ta'ala wanda baya faɗin sarran shi da aka kaga wanda shi bai yarda da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruwa yana cikin matsala a ina zai zo ya mana bayanin wannan lokuta na sallah a ina zai bayanin sannan a ina zai mana bayanin sallolin guda hudu raka'o'i ko wace ta ko wace salloli guda biyar suna raka'o'i kaza da kaza da kaza a ina zai kama mana wannan bayani yana cikin matsaloli da haka kamar da na gani a wani karatu na ce duk wanda ya rabu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to za ka gan shi a cikin imuwa da cikin bankaura da cikin kame-kame a rayuwar shi rayuwar shi gaba ɗaya za ta zama cikin imuwa ne matuƙar ya rabu da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam isa wallahi baya yiwa mutum ya iya bauta wa allah ta'ala babu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi annabin shine al-murshid wanda zai jawo hannunka ya kai ka zuwa ga Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah annabi Allah yace ka ce musu in dai kuna son Allah da gaske to ku bi shi shi annabi Muhammad sai Allah ya so kenan menene sharadin Allah ya so bawa son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai yi ka saba ma annabi ba ka ce wai kana son shi baya yiwa tare suke dole sai an samu almahabbatu wal mutaba kana san shi kana bin shi domin innal muhibba liman yuhibbu muti'u wanda ke so yana biyayya ne ga wanda yake so kana so na ka mini biyayya baka so na baka mini biyayya to da haka sharadi ne akwai talazum tsakanin son annabi da biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mana bayanin lokutan sallah tiryan tiryan shi kuma annabi ya yi istimbatin wannan lokaci lokuta na sallah a aikin jibrilu alaihi salatu wassalam shi kuma jibrilu bai zo ya ce ma annabi ikaza ba sai lokacin da Allah ta'ala ya umurce shi ya zo da wahayi nazala bihi ruhul amin wa ya san ko da wannan wahayi ar-ruh shine mala'ika tanazzalul mala'ikatu war-ruh ar-ruh shine mala'ika jibril alaihi salatu wassalam shi ya sabko da wannan wahayi ya zo ya annabi bayanin sallah kaza ga yadda za a yi ta sallah kaza ga yadda za a yi sai annabi ya yi bayanin ta a cikin hadisi to yasa da yawa idan baka karanta hadisin ba ba za ka iya gano yadda alaƙar wahayin ƙur'ani yake da wahayin hadisi sai ka karanci hadisin za ka fahimci a wannan wurin sunna annabi ta zo ne shariha ta zo ne don ta mana sharhin me ake nuhi da aya kaza ko kuma wani wuri ta zo ne dan ta ƙayyade wani wuri aya ta saki abu mutlaq sai hadisi ya zo ya ƙayyade shi a ga yadda ake nuhi wani wuri ta yi sharhi wani wuri ta yi bayani wani wuri da sauran ababen da malamai suka tattauna sunna ta shahi a samu annasku kamar yadda a cikin qur'anin akwai nasku wannan aya ta shahi wannan ayar wannan ta shahi wannan ayar ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الله تعالى على كل شيء قدير ما يكوني أكم كومي ikon shi ne ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ta yazo yayi bayani kuma a gamsu da bayani shi ai larabawan makka ma za su yi imammun yan kala kato fahimta babu shakka larabawa ƙurayshawa arna waɗanda suke kafiran makka za su yi ‘yan ƙalaƙaton mu fahimtar inda aka sama gaba yanzu kafiri ya yi wanda yake iddiyayin shi musulmi fahimta ya za a ce ya shi fahimta kwai damuwa kadiba ka ga yadda Allah ta'ala idan ya samkar da aya annabi da ya musu bayaninta za su gane me ake nuhi musamman ayoyin tauhidi sun gano cewa ba a haɗa Allah da wani a cikin bauta sun gano hakan kai tsaye da Allah ta'ala ya ce musu abota wa Allah guda wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka sun fahimci me ake nuhi da bautar kai tsaye suka fahimta ana nuhin abota wa Allah guda sai suka ce a ya za a yi a ce a haɗa alloli gaba ɗaya a ju'ilal alihatu ilahan wahida ya za a haɗa allolin gaba ɗai su zama Allah guda ya za a yi haka su kawai ‘yan keci da insu matsalarsu an ce an game allolin gaba ɗaya yanzu Allah guda za a bauta ba shi ne matsalarsu to amma kai yau don ɗimaucewa da bankaura wai ka gaza gano cewa Allah nan guda shi kaɗai ake bauta ma bai yiwuwa ka haɗa Allah da bauta ka yarda Allah shi ɗaya ne ubangiji abun bauta wanda wahada wula kala, amma ka ce da kai da kirista da wanda ba kirista ba duk guda kuke kamar yaya guda kuke kai ka sa akwai damuwa wai musulmin kirkin wanda shi ya yi imani da ƙur'ani kuma wai zai zo yana ƙaryata ƙur'anin ya za ka yi ka yi imani da Allah guda a cikin ƙur'ani Allah ya ce abota mai shi kaɗai ka zo ka haɗa kanka da wanda ke cewa Allah ba guda ba ne wanda ke cewa Allah uku ne isa Allah maryam Allah Allah Allah ya za ka haɗa kanka da shi kaga akwai damuwa wannan kuma duka yana nuna yadda muke son duniya da son shuhura da son ɗaukaka da son a ce malam wani ya yi kaza amma ba yiwuwa ka haɗa kanka da wanda ya ce Allah ba guda ba ne ba yiwuwa ta haka Allah ta'ala ya datar da mu ya ba mu ikon riƙo ƙanƙam da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walahu min hadithi buraida fil asr an karɓo daga al-imam muslim a hadithin buraida buraida shine abu abdullah buraida ibn husayb ibn al-husayb بالتصغير الأسلمي wanda ya musulunta tare da kusan mutum tamanin daga cikin mutanensa lokacin da annabi ya shuɗe garinsu yana halin hijira annabi sallallahu wasallam ya musu wa'azi bisa hanya suka musulunta annabi ya zo a garin madina shi ma bayan zuwan annabi madina kusan bayan yaƙin uhudu ya zo ya halarci ya koki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam irin su al-hudaybiyya da bai'atul ridwan ya je a garin basra ya fita yaƙi zuwa ga khurasan ya tsayu a garin marwa har allah ta'ala ya mai wafati a can aka turbuɗe shi shekara ta 62 wasu ka ce ta 63 hijira daga makka zuwa madina shi wannan buraida ko kuma abu abdullah ya zo fi bayani la'asri a lokacin sallar la'asar washamsu bai ba'a naƙiyya rana tana faraƙal naƙiyatan faraƙal bai ba'a tana fara naƙiyya safiya faraƙal wani abu bai haɗu da ita ba wannan yana nuna cewa lokacin sallah la'asar shi ma yana farawa ne daga lokacin da rana take faraƙal wani sufra wani fatsa-fatsa bai haɗu da ita ba ومن حديث أبي موسى حديث أبو موسى عبد الله ابن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري wanda yana daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa habasha ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi yakin khaibar ya yi aiki wurin zubaid da adnan da adin ya zama shugaban kufa da basra a lokacin umar ɗan khattab Allah ta'ala ya buɗe hannu e garuruwa na musulunci ga hannunsa irin su udda da tustur da sauran birane abu musa al'ash'ari Allah ta'ala ya karɓi rayuwarshi shekara ta 42 wasu suka ce ba 42 ba 43 da abinda dai malamai suka ambata ya ce wa shamsu murtafi'a rana ta ɗaɗɗago ana yin sallar la'asar a lokacin da rana ta ɗaɗɗago wannan hadisi da ire-irensa suna nuna muna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake caccanza lokuta domin sallah kowace tana da lokaci guda biyu tana da lokaci muhtari da lokaci daruri lokaci wanda yake zababbe an so ka yi sallar a wannan lokacin tana da lokaci wanda yake daruri na lalura lalura ta kama ka to idan ka yi wannan sallar a lokaci na lalura to babu laifi to kowace sallah tana da lokaci guda biyu sai dai sallar magariba ce take da lokaci don ya kunkuntacce kamar da malamai suka ambata وعن أبي برزة الأسلمي أنكر أولد أبو برزة الأسلمي أبو برزة الأسلمي نضلة ابن عبيد سننشي ya musulunta da jumawa ya halarci fatuhu makka da sauran yaƙoƙi ya sabka a garin basra da khurasan ya yi wafati a garin marwa wasu suka ce a basra ya rasu a shekara ta 60 wasu suka ce 64 hijira daga makka zuwa madina abu barazat al-aslami Allah ya ƙara masa race kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra annabi ya kasance yana sallar la'asar yana sallatar la'asar thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi sai ɗayan mu ya koma a masaukinsa fi aqsal madina a mafi nisan garin madina washamsu hayya rana tana raye abin da yasa aka ce mata hayyatun hayatuha anan ibaratun an kauniha bayda tana faraqal bata fara alaman mutuwa ba bi ma'ana bata fara yin wani masara masara wani yellow yellow ba alamar rana ta kusa mutuwa kenan wannan a kaulin malaman da ke ganin cewa fitowar rana kamar tana fassara rayuwar dan adam ne irin su al-Imam al-Ghazali wanda yana ganin cewa ad-daula ita ma tana shabbaha dan adam ne kamar fitowar rana Imam Al-Ghazali yana ganin duk wata ƙasa duk wata daula da za a assasa tana assasuwa ne akan halittar ɗan adam ɗan adam Allah yana halitta shi jariri yana mai rauni sannan ya fara rarrahe sannan ya fara tahiya da ƙarfi sannan ya fara gudu sannan ya kama ƙarfin shi sannan bayan ƙarfi sai rauni ya fara tahowa daga rauni shikenan sai zuwa mutuwa to haka kowace ƙasa take fara a ce wannan ƙasa ta fara da rarrahe daga rarrahe ta fara ƙarfi daga ƙarfi ta fara dawowa mai rauni akan haddi qaulin al-Imam al-Ghazali ya fassara fadar Allah ta'ala Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shay'an yakhluqu ma yasha wannan a cikin suratul rum kamar da Allah ta'ala yake cewa Allah shi ya halicce ku daga rauni sannan daga rauni karfi daga karfi rauni Allah ta'ala yana sanya mutum rauni yayi hurhura yana halitta abin da ya so to wannan hadisi kamar yana bayyana hakan ne rana sai ta fara tana mai ƙarfinta tana matashiya tana tana rarrahe lokacin hitowarta sannu sannu sai kaga rana ta fara ƙarfi ana nan sai kaga ta fara alaman mutuwa ta fara alamar faduwa hissa malam bahaushe zaka ji ya ce rana ta yi mi ta hwadi an gane sai kuma gobe kamar shi ma wata zaka iske haka rayuwar shi take ya fara yana jinjiri ya fara yana mai ƙarfi sannan ƙarshe sai ka iske yana auju izdiharihi har zuwa shi ma mutuwar shi hissa zaka iske larabawa suna da sunaye da suke mahwata lokacin da yana alhilal lokacin da yana alqamar lokacin da yana albadar da sauran sunaye waɗanda larabawa ke masa ba haka nan ne alal itlaq ba baka kallon wata dan kwana goma sha biyar ko sha shida ka ce mai alhilal sai a ce baka iya larabci ba alhilal lokacin da yana dan jinjiri amma albadar lokacin da yana sha uku sha hudu sha biyar to ya zama albadar ke wallahu a'lam to shine Abu Barazat al-Aslami yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar la'asar tare da su wash-shamsu hayya rana tana raye bi ma'ana tana fara qawiyatul harara tana da zafin rana da haske kuma wa kana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mi yastahibbu yana son an yi akhira min al-isha'i ya jinkirta sallar isha'i wa kana yakrahu an-nawma qablaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kyamatar bacci kafin sallar isha'i wal haditha ba'daha da surutu bayan sallar isha'i annabi yana son da an yi sallar isha'i shikenan a tai a kwanta ba a son a yi sallar isha'i a je a yi ta surutu a yi ta hira a yi ta jawunan jawunan jawunan jawunan kuma ba a son me yake da suna mutum kafin isha'i ya yi kwana don me yasa saboda mutum zai samu kasala ta wurin yin ibada ta ƙiyamun laili idan ya yi surutu da yanzu misali mutumin da ya ta hira har zuwa karfe ɗaya na dare kaga ai da ya kwanta shi kenan wani sai swahi sallar asuban ma sai an yi da ƙyar ya samu fadlan anin nawafil da abun da ya kama da haka to kuma annabi yana kyamatar a yin yin surutu bayan sallar isha'i ba don komai saboda irin wannan masalih to shine ya karanta mana hakan yace wa kana yanfatilu min salatil ghadat annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dawowa daga sallar asuba hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu a lokacin da mutun yake sanin abokin zamansa wa kana yaqra'u bis 60 ila al mi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta aya 60 har zuwa aya 100 a sallar asuba aya 60 zuwa 100 wannan kuma kaga kenan kaman misalin daga farkon bakara zuwa wattaba'u aya 100 hakan ga dai kaga wannan yau in mutun yayi shi za a ce mai fattan alhali kuma yana da kyau a dinga caccanzawa lokaci zuwa lokaci ana koyi da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ya zama sunnar gabaki muke faɗinta. ta irin yadda yau mun yi faɗi fiye da aiki aikinmu ya ɗuminmu ya yi aikinmu yawa daga iske ahli sunna a yanzu illa man rahima rabbi surutun shi da ɗumin shi ya fi aikin shi yawa zaka ga idan an zo bayanin sunna yana nuna gaba-gaba da zaƙewa da cewa su su ne gaban wurin ahli sunna amma idan an zo wurin aiki da tatbiki sai ka ganshi a baya-baya yana noƙewa wannan kuma alama ce ta munafukai wallahu ta'ala a'lam Allah ya kare mu da munafuci lokacin da aka ce ahli sunna to kada ka zam ahlaka sunna gane mu zama ahli sunna na gaskiya ba ahlaka sunna ba mu zama gaba-gaba a lokacin da aka ce annabi ya yi abu ko ya yi umarni da abu to ya zan muke gaba-gaba wurin yin wannan aiki kada mu dinga nokewa ba mu wannan aikin da annabi sallallahu wasallam ya ce a yi irin yadda muke mu'ayasha a wannan zamani aka ga an ce annabi ya ce amma kuma muna wasa da annabi ya ce وعندهما من حديث جابر رضي الله تعالى عنه والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها an karɓo daga bukhari da muslim a hadithin jabir ɗan abdullahi allah ya ƙara masa yarda ya ce wal isha'u ahyanan yuqaddimuha a wani lokaci sallar isha'i annabi yana gabatar da ita wa ahyanan yu'akhiruha a lokaci yana jinkirtar da ita idan ra'ahu mujtama'u ajjala in ya ga sun taru sai ya gaugauta yayin sallar isha'i kowa ya haɗu kowa yayi gauga ya zo masallaci annabi kawai sai ya tadda sallah da su wa idha ra'ahum abqa'u in yaga kuma sun yi jinkiri ma'ana mutane da yawa ba su samu halartar akhara sai dan jinkirta su haɗu والصبح كان النبي يصليها بغلس ita kuma sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallata ta bi ghalasin da ghalas al ghalas shine ikhtilatul aswad wa zulmati al fajr ko kuma sawadul fajr wa zulmatihi fi awwali waqtihi cudanyuwar duhu da hasken sallar asuba lokacin da mutum zai iya tsinkar mutunan da ke gaban shi amma ba zai iya ganewa ba shin wai namiji ne ke tafi ko mace amma dai ga mutunta yana gani to shi yake cewa alghalas a wannan lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallatar sallar asuba wali muslimi min hadisi abi musa an karbo daga al-imam muslim a hadisin abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yarda fa aqama al-fajra hina shaqqa al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar alfijiri hinan shaqqa alfajr lokacin da alfijiri yake barkikewa wa wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha mutane ba sa iya gane sashin su da sashi in shaqqa alfajr shine in fatara wa zahara bayaduhu lokacin da hasken alfijiri zai bayyana ana nufin alfajru alfijru sadiq alfijiri na gaskiya ake nufi domin alfijiri kala biyu ne akwai alfijru sadiq akwai alfijru alkadhib shi alfijir sadiq shi ne alfijiri wanda da ya hito sai lokacin sallar asuba kawai sallah ɗaya za a tadda shi kuma alfijiri wanda yake alkadib shi ne wanda yake hitowa mustatilan zaka ga kamar ɗan haske mu da annan yankunan da babu itace da yawa muna ganin shi sai ka aza lokacin sallar asuba ne kamar irin karhe hudu da hamsin hudu da hamsin da tara zuwa biyar zaka ga wani haske sai ka aza sallar asuba lokacin ne yayi wanda bai kiyaye ba yana iya tadda sallah kawai ya ga lokacin asuba yayi sai ya sallame sai ga ai lokaci ma yanzu ne sai wani duhu ya sake gittowa to shi ake cewa al-fijrul kafir wa an rafi' bin khadij rafi' bin khadij al-ansari ana mai alkuniya da abu abdullah lokacin da aka yi yakin badar yana yaro karami bai samu halarta ba amma ya halarci yakin uhudu da sauran yakoki ya yi wafati shekara ta saba'in da uku wasu ka ce saba'in da hudu ya yi wafati na da shekara tamanin da shida hijira daga maka zuwa madina shekara tamanin da shida ya yi a duniya shi rafi ibn khadij wasu suna karantawa rafi ibn khudij wannan ba daidai ba ne dabti in sunan khadij ne ba khudij ba an gane za ka ji wasu suna karanta rafi ibn khudij a ba tasghiri ba ne khadij ne yake رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي المغرب منكسنتي منا صلاه صلى المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تارد النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا سي ديم يداو gidansa وانه لا يبصر مواقع نبله lalle kowane daga cikinmu yana kallon bagiran inda mashin shi zai sarka da za ka harba mashi ka bi shi da idonka kana kallon inda mashinka zai hwada a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar magriba kenan irin duhu bai bayyana ba gaba da akwai haske haske wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi wa ana aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat an karbo daga aisha Allah ta'ala ya kara mata yarda tace a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata lailatin bil isha wata rana wani dare annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jinkirin sallar isha'i shine a'tama ai akhara wa abta annabi ya jinkirta sallar isha'i hatta zahabata amatul layli har sai da mai yawancin dare ya tafi sun kharaja sai annabi ya fito fa salla yayi sallar isha'i wa qala innahu la waqtuha yace wallahi wannan shine lokacin sallar isha'i laula an ashqa ala ummati ba dan in tsananta ga al'ummata ba to kaga wannan yana nuna cewa lokacin sallar isha'i ahyanan ahyanan wata rana ana iya ayi ta karfe 8 da rabi 8 ya danganta da yanayin da dai aka duba kinan babu babu diq tsanantawa da kuntatawa ga al'umman musulmai a lokacin sallar isha'i saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yin ta ahyanan ahyanan wani lokaci idza ra'ahum ijtama'u akhara ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara in yaga sun taru sai ya gaugauta yayi ta in yaga sun jinkiri sai ya ya dan jinkirta su haɗu sai yayi wannan sallah wallahu ta'ala a'lam sai mu tashi hadithin an abi hurairah radiyallahu anhu saboda lokaci ba mu samu muka fara da wuri ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a zukatanmu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh